أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك بركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري wannan shine majalisi na 22 a cikin karatun wannan littafin muna sha biyar ga watan zulqaida hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda yi daidai da biyu ga watan mai biyu ga watan biyar a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala fasali wanda yake mana bayani akan abubuwa wanda suke warware temama da zara an samu ɗaya daga cikinsu to temama ta riga ta warware sai dai a sake wata yau insha Allah za mu tashi sabon fasali wanda zai mana bayani akan haida jini wanda mata wanda suke yi shine kamar yadda sati da ya gabata muka fara matashiya akan matsala ta jini ya ce mata suna kasuwa kashi uku na masu yin jini ko kuma kashi uku na masu yin haila kuma kashi uku daga cikin mata wanda suke yin jini akwai macen da take yin jinin haila akwai wanda take yin jini na rashin lahiya ita ma hukuncinta daban akwai macen da take yin jini na biki wanda bayan sakamakon aihuwa yake samuwa shi ma hukuncin shi daban malam zai fara mana bayani akan mas'ala ta jinin haida shi ne ke cewa alhaidu huwa damul khariju bi nafsihi min qublin min qubli man tahmilu man tahmilu adatan yake cewa jinin haila shine jinin da yake hutawa daga gaban mace da karan kanshi ba wani abu ne ba wanda za a yi a tsokano shi ba ba wani ciwo bane yau ba wata rashin lahiya bace ba haka ubangiji ya riga ya kaddara wa mace za ta kasance tana hutar da dattin da yake jikinta ya kasance duk wata sabon recyclage ne shi ne yake hutarwa daga gaban mace amma dai ga wata mace macen da take iya daukan ciki matan da take iya daukan juna biyu ita ce wadda take iya samun kanta a wannan hali kenan wadda ba ta yin batta iya daukan juna biyu babu hira haida a kanta duk da zamu zo a nan gaba da kai matsala wadda malamai suka yi sabani a kanta duk da kasancewa mazabinmu na malikiya mun tai akan lalle mace mai ciki ita ma tana iya yin haida amma dai malam ya kawo tarifin haida shine jini dai wanda yake hutawa daga gaban mace da karan kanshi ba tsokano shi ake ba wani abu haka dai yake hutawa a duk wani lokaci daga cikin watanni daga cikin kwanuka na watanni yana zauwa ga mace wadda take iya daukan juna biyu shi ne malin mudan takaita kan mu dogon bayani malin yake cewa qala sheikh rahimahullahu ta'ala wan nisa'u mubtadi'atun wa mu'tadatun wa hamilun fa aktharu al-hayd lil mubtadi'ati 'adatuha fa in tamada biha ad-damu zadat thalathata ayyamin ma lam yutajawiz 15 yawman wa lil hamil ba'da thalathati ashhurin 15 yawman 15 yawman wa nahwiha wa ba'da 6 ashhurin عشرون يوما ونحوها فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها mala Allah jikan shi yake cewa wani sa'o idan muka ɗauki mata umuman kowata mace wadda jini yake iya zo mata ya ce muna iya kasa su kashi uku da kwai wadda take mubtadi'a yar sabon shiga yanzu ta fara kenan sabon shiga ne wurin haila sannan da kwai mu'tada wadda ita ta saba shekara da shekaru tana yin haila yace sannan kuma da hamil macen da take dauke da juna biyu shine ya fassara maka ga adadin irin nau'ikan mata wanda haila take iya zo musu ta harko da kwai wadda take isa ban shiga ne daga shekara tara abin da yi sama galiban ma za ka samu daga shekara tara ne abin da yi sama mata haila take iya take iya so mahaila a cikin shi da wannan ita ake kira da mubtadi'a isa ban shiga to ita kuma hukuncinta ya sha bamban da hukuncin wadda take mu'tada wadda ita ta san yanayin haila wannan darasi ne na mata amma dai mazan sai su dauka sai su kai su zube wa mata yace da kwai mu'tada mu'tada ita ce wadda ita ta san adadin dama yadda take yin haila ba wannan watan ta fara ba ba wannan shekarar ta fara ba ta sani adadin kwanukan da take iya yin haila shine ai manzo Allah da ya hadi wa Zainab yake ce mata idan adadin kwanukan hailaki ya zo fada'i an ki salat sai ki hwasa yin sallah ta sani ita mu'tada ce ta sani idan wata ya shiga daga rana ta hudu daga wata zawwa rana ta goma shine lokutan da take yin haila kwana shidda kenan idan wannan ya zo ko da ta kasance idan tana iya bambance tsakanin tunda mu'tada na ka dauka ta san adadin ayyamin in haidarta ta san tana iya bambance tsakanin jinin haila da jinin istihada abin da yake kawo rikitaswa shine rishin bambancewa tsakanin jinin haila da jinin rishin lahiya to ita tana iya bambancewa imma wannan ko kuma ya kasance ba ta iya bambancewa tsakanin jinin hailata da jinin rishin lahiya sai ya kasance in kwanukan hailata ya zo ya ta bar sallah hukuncin ta hukuncin wadda aka yahe mata ta sha sallah ta sha azumi ta rama azumi a wasu kwanuka idan ta samu lahiya shi ne malam ya kawo mana zai mana bayani akan mubtadi'a da ita mu'taza da mace wadda take daukar ciki kamar masala wadda take mace mai daukan juna biyu masala ce wadda take da sabani da yawa daga cikin malumai sun tayi akan mace wadda take da juna biyu ba ta yin haila amma dai nan malam zai bayyana mana fahimta ta mazhabin malikiya akan lalle mace wadda take yadda take iya daukan juna biyu idan ta yi wata uku haila tana iya dawo mata haka har zuwa wata shidda har zuwa lokacin da za ta aihe abin da yake cikin ta shi ne malai yake cewa fa'aksarul haidi lilmubtadiya adatuha mafi yawan kwanuka na haila ga mata macen da take sabon shiga wadda yanzu ne ta fara yin haila ya ce shi ne al'adarta wannan wata ta fara misalin mai watan abril muke a watan abril ta fara hailarta da ta fara sai ta zo mata daga leken zuwa levantine ta kwana shidda mafi makuratarta shine kwana bakwai da kai wadda awa ɗaya za ta zo ta ɗauke shi kenan sai wani wata kuma da kai wadda a watan su biyu za ta zo mata da kai wadda kuma kurum zo mata za ta yi tsawon kwana bakwai da kai wadda ya ta zarce duk da za mu zo za mu yi bayani duka a kansa abinda malam ya kawo ƙarƙashin wannan littafin shine ita wadda take sabon shiga al'adarta kwana nawa ta saba yi a watan farko ne yanzu wata na biyu ya zo abin ya rikice ya ce to abinda za a yi idan aka samu rikitaswa ya ce fa'inta ma da bi haddamu idan jini ya zarce bai tsaya ba wancan watan ta yi kwana shidda yanzu wannan watan na gaba jini sai ya zarce bata iya tantancewa ba tsankanin yaushe ne da yaushe ne ya kamata a ce shine lokacin zagwar jininta ya ce to zadat salasata ayyamin sai ta ƙara kwana uku misalin ta yi kwana shidda yanzu sai ta ƙara kwana uku akun kwana shidda kwana nawa kenan kwana tara a kwana shidda ƙara uku tara ko? tara to in ta yi tara yanzu bayan taran ya ce malam ta tajawaz 15 yawman matukar ba ta huce ba kwana 15 ba yanzu ta yi tara ka ƙara kwana uku a tara nawa 12 ka ƙara kwana uku a 12 15 to kenan shine malam ya ce matukar ba ta huce kwana 15 ba kurum zata yi lissahin dukkan wannan kwanukan a cikin haila take shi kuma Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan mata yake cewa li'annahunna naqisatu aqlin wa din mace tana da tawaya bangaren addininta tana da tawaya bangaren bangaren hankalinta aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqsanu aqliha wa diniha menene tawaya bangaren hankalinta menene tawaya bangaren addinin addininta yake cewa wannan alaysat idza hadatil mar'ati lam tusalli wa lam tasum yake cewa shin mace idan haila ta zo mata ba an dauke mata yin sallah ba an dauke mata yin azumi ba yace wannan fadhalika nuksanu akayu nuksanu diniha wannan shine tawaya addininta shi ko bangaren tawaya bangaren hankalinta yace shin shaidan mace daya shaidan namiji daya tana tana tana tana kimantuwa akan shaidan mace guda biyu inda ubangiji yake cewa fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ubangiji sai ya allala mana dalilin da ya sanya idan ba a samu ba namiji guda biyu ba to ayi kokarin samun namiji guda daya da mata guda biyu sai su zo sai su yi shaida idan ɗaya idan ta mance ɗaya sai ta tunatar da ɗaya wannan shine tawaya bangaren hankalin mace to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ga illa mace idan ya kasance wannan magana da malaiki idan ya kasance ta yi kwanan ta shidda jini bai gusa ba jini bai tsaya ba kuma ba ta iya bambancewa tsakanin jinin haila da jinin istihara kaga ita ba mu'tada ba kuma bata iya bambancewa ba adadin kwana nawa ya kamata a ce na samu a wata na daga hailata to me za ta yi shine yanzu ta ƙara kwana uku a sama absa fahimtar mazhabin imam malik absa fahimtar mazhabin malikiya babu wani nassi akan haka fahimta ce kenan ta ƙara kwana uku kwana uku idan ta ƙara tana da kwana tara jini bai tsaya ba duka wannan period din ba ta sallah ba ta azumi ta ƙara kwana uku a sama jini bai tsaya ba kenan mi za ta yi za ta ƙara kwanakwansu kwana uku ta kai kwana goma sha biyar shi ne mala ya ce malam tujawus kamsa ta ashara yau man matuƙar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba amma dai aslan haila tana zo mace a wata mace ka za ka same ta wata tana da kwana 24 wata tana da kwana 23 dukkansu kwanukan tsarkinta ne wannan sauran wannan su ne kwanuka wanda suke na haila ba sallah ba azumi a cikinsu an yahe mata amma dai azumi za ta rama sallah babu ramuwa a kanta sai ma da yake cewa walil hamil mace mai juna biyu duk da mun yi bayani a baya muka ce matsala ce wadda take da sabani wa'ansu daga cikin malamai suna gani kuma amma fatawa wadda muke kanta shine macen da take da juna biyu haila ba ta zo mata amma dai a ƙarƙashin fahimtar da mazhabin malikiya suka yi wa khasatan mala ya kawo walil hamili ba'da salasati ashhurin 15 yawman mai juna biyu bayan ɗaukan cikin ta da wata uku to haila tana iya dawo mata idan ta dawo mata ita ma tana da kwana 15 hukuncin ta hukuncin mubtadi'a ga wadda isa ban shiga wurin haila kenan ita ma za ta kirdada a aslan kwana bakwai take yin hailata ko kwana shida take yin hailata ko kwana biyar sai ta ƙara kwana biyar kwana uku idan bai tsaya ba ta ƙara kwana uku har zuwa kwana goma sha biyar matuƙar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba to dukkan su wannan za a mata lissahi lissahin haila yake cewa wa nahwiha da wani amma kamar haka wa ba'da sittata ashhurin sabba ba da sittata ashurin bayan wata shidda mace mai juna biyu in tana dauke da juna biyu hailatta tana iya zartewa ta kai har zuwa 20 na yau man wa nahwiha kwana 20 ko wani abu makamancin haka yace fa idza taqatta'a damu lafaqat ayyamu hatta takmula 'adataha yace idan jinin ya tsaya sai ta lissafa adadin wannan kwanukan har sai ta cika adadin al'adarta wanda ta saba take aikatawa take aiwatarwa malam zai mana bayani akan haka yake cewa ya ni annan nisa'a annan nisa'a annan nisa'a alhaidu thalatha alhuyyadu thalatha yace lalle malam ya mana wannan bayanin yana nihi lalle mata masu yin haila suna kasuwa kashi uku da kwai mubtadi'a da kwai issa ban shiga wa mu'tada da kwai wadda ta saba aiwatar da ko haila ta saba zo mata wadda ta kware dama ta san yanayin yanayin yanayin halin hailarta yace wa hamilun da kwai kuma wadda take dauke da juna biyu yace wa aksarul haidi yace mafi kuratan kwanuka na haila game da mubtadi'a wadda take issa ban shiga 15 yawman shine kwana 15 yace fi ma sabata mustafidan an salafi min at-tabi'in yace na daga abin da ya tabbatu na daga riwaya wadda take tabbatatta ko kuma daga salaf daga malumma wanda suka gabata da har zuwa tabi'ai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa qad jama'a al-baihaqi aksar asri asar asarihim fi sunan al-kubra wal khilafiyat yace idan muka koma a cikin sunan al-baihaqi zan mu gani ya hada abinda aka samu daga sahabban daga tabi'ai haka da wanda suke bayan su salaf yace na daga riwayoyi da sabani bangaren mafi mafi mafi tsawon kwanuka ko mafi tsawon kwanuka na mai haila game da game da game da hailarta ya ce wa amma ma wara da marfu'an fiye filbabi fala ya sihu minhu shay'an ya ce amma dai abin da ya zo daga bayakin manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ba hadisi ba ne ba ingantacce ba akan mafi tsawon kwanuka na mai haila a cikin shari'a ya ce fa'inta ma da damu bin mubtadi'a ila 15 yau man ya ce idan jini ya zarce aka yi kwana goma sha biyar tunda rabawa ake yi wata dama in ma ya kasance 29 ko 30 so idan aka yi kwana 15 kidan mace ba za ta yi ba ya kasance dukkan wata ko mafi tsawon wata ko abu wanda ya huce ko kwanukan da suka huce rabin wata a ce dukkan shi tana ce sai dai ya kasance idan jinin ya huce kwana 15 kalkashin fahimtar malikiya shine yanzu wannan jinin ya rikida fa hukumuha ba'daha hukumun naqa'i min ad-dami tusalli wa tasumu tutau li'annaha izan mustahada yace yanzu hukuncin ta ya tashi daga hukuncin mai haila ya koma hukuncin mace marar lahiya a wannan halin za ta yi sallah za ta yi azumi kuma mijinta zai iya taruwa da ita yace dalilin jininta jini ne wanda yake na rashin lahiya ba jini bane ba wanda yake na haila ba malai ya ci gaba da cewa wa amma aqallul haidi amma dai mafi karancin lokaci na haila na mace a cikin wata ya ce wale gairiya bin nisbati laha da wannan mace wadda take mubtadi'a isa ban shiga wale gairiya da wadda take wadda take ta saba ya ce fala hadda lahu inda malikiya bai da wani haddi a wurin malikiya ya ce walaukana duf'ata damin ko da dunkule ɗaya ne lokaci ɗaya ne ya zubo ya ɗauke ana iya kiran shi da haida kurmi in ya ɗauke za ta yi tsarki idan ta yi tsarki kuma za ta yi za ta yi sallata za ta ci gaba da ibadarta yace wa ammal mustahada wal mu'tada yace fa innahuma ta'malani ala adatihima yace kaga macen da take jini na rashin lafiya shine istihada kuma da macen da ta saba ta san yanayin hailata yace fa innahuma ta'malani ala adatihima su wannan za su yi aiki da al'adarsu saboda wadda take ta kware ta san jinin haila tana iya bambancewa tsakankanin jinin haila da jini wanda yake na rashin lahiya shi jinin haila zaka same shi jini ne wanda yake ya sa duhu ya sa duhu bayan duhun da ya sanya kuma yana da karni yana da yana wani wani wannan inshi odar inshi ba odar bace ba irin ta jini ba amma dai jini wanda yake na rashin lahiya zaka same shi ya sa jajajaja kuma babu wannan kanni irin na jini zaka ji shi yana yi wannan shine wadda ta iya bambancewa tsankaninsu to a halin da ta samu kanta a cikin wannan jini na rashin lahiya sai ta bambance sai ta yi wanka ta ci gaba da sallarta abinda za ta yi shine a duk lokacin da sallah ta tashi za ta yi arwalla da domin wannan sallah za ta yi kunzugu ta kame diddan kan wannan jiran ya zo ya bata wurin da take yin sallah wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Zainab ko Fatima Fatima bintu Abi Huwaish ya ce wa ammal musahada ya ce li hadisi ummi salma radiyallahu anha da hadisin dalili dalili akan haka hadisin ummi ummi salma yarda Allah shi tabbata a gare ta annaha istaftat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi imra'atin tahraqu dam yake cewa an ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tambaye shi fatawa akan macen da take zubar da jini faqala sai yake cewa litanzura qadara al-layali wal ayyam allati kanat tahidahunna wa qadarahunna min ash-shahr faltad'u as-salata thumma litaghtasil wa litastaqirra thumma tusalli yake cewa matan nan wadda jini yake zubo mata shine za ta tsaya ta leka ta ga adadin dararukan da yina nan da jini jinin haila yake zo mata kinan in a wata kwana kwana nawa yake zo mata kwana biyar yake zo mata ita al'adar ta kwana biyar ne kenan sai ta lissafa daga rana kaza zuwa rana kaza su ne kwanuka biyar kenan sai ta bar sallah ta bar azumi dukkan wasu hukumce hukumce wanda aka dauke wa mihaila ya hau kanta idan wannan kwana biyar in ya huce kenan yanzu menene sai ta dawo summa litaktasil ta yi wanka kuma ta tabbatu ta ci gaba da sallarta wannan shine hukunci na shari'a malik cewa wa jaa fi muwatta malik anna anna anna aisha ta zawjan zawjatun nabi zawjun nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat fil mar'ati fil mar'ati al hamil taraddama annaha tad'u salata yace nan a muwatta na imam malik aisha ta rawaito matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta an tambaye ta akan matar da take dauke da juna biyu sai take cewa annaha tad'u salata lalle za ta bar sallah kaga wannan kakan fatawa na me macen da take da juna biyu za ta iya barin sallah adadin ita ma kwanukan ga waɗanda suka ta yi a kan lalle matar da take da juna biyu tana iya yin jini wanda yake na haila ya ce fa'ila ha za za haɓa ibn al-musayyib wa ibn shahabin wa malik wa fil mashhur inda anhu wa shafi'iyu fil jadid wa ghairuhum radiyallahu anhum muhtajjin bi qawli aisha al-mazkur min ghairi nakirin fa kana ijma'an sukutiyan yace akan wannan fatawar ce ibn al-musayyib da ibn shahab da imam malik da imam shafi'i a fada wadda take sabuwa a fada wadda aka yi ta ko fatawa wadda aka yi ta a misra ya ce dukkan sun ta yi sun kawo hujja da wannan hadisin na aisha lalle matar da take da juna biyu tana iya yin haila ya ce wa in wa zalika al'amru malik yake cewa wa zalikum al'amru inda na mu a mazabinmu na malikiya lalle mace mai juna biyu tana iya yin haila ya ce wa in taqatta'at dima'ul ha'idu lafaqat al-ayyam ad-dima'i wa banat ala alaiha hisabaha ala at-tafsil as-sabiq thumma hiya ba'daha mustahada kenan idan jini ya ɗauke mata yanzu sai ta yi lissahi wannan watan kwana nawa na yi ina yin jini adadin kwanukan da ta yi yanzu ya ta cika yanzu wata na gaba in ya zo ya ta yi lissahi da su sai ta cika al'adarta kenan abin da yake koma bayan wannan kenan ya kasance istihada ce jini ne wanda yake na rashin lafiya wannan shi ne fasalin malam kuma ya ci gaba da cewa fasali na gaba ko matsala ta gaba mawani ul haidi abubuwan da mai haila bai dacewa ta aikata su malike cewa wala ya hillu lil ha'idi salatun wala tawafun wala masu mushafin wala dukhulu masjidin wa alaiha qada'u as-sawmi duna as-salati wa qira'atuha ja'izatun wala ya hillu li zawjiha farjuha wala ma bayna surratiha wa rukbatayha hatta taktasil malike cewa daga cikin abubuwan da ya haramta a ce mai haila ta aiwatar da su shine salatun yin sallah saboda wannan sauki ne addini ya kawo mata kuma ruko da saukin shine yayi fadala akan ta aiwatar da abin da aka umarce ta kuma yin abin da aka umarce ta sabo ne game da ubangiji saboda tana halin rashin tsarki bai kamata ba mutum bai kamata ba ta yi ta aiwatar da wata ibada ba aslan ita kuma ibada ana yin ta ne da tsarki shine yake bayyanawa na harko ba ta yi sallah ba ya ce wala tsawafin haka ba za ta yi ba tsawafi ba saboda tsawafi da shi da sallah dukkansa ɗaya sai dai shi ubangiji ya mana rangwame akan mi magana a cikin shi amma dai dukkansu hukuncinsu ɗaya tsawafi ba a yin shi sai da arwalla sai da tsarki shi ne ma ya bayyana mana ba ta yi sallah ba ba za ta yi tsawafi ba wala masu mushafin haka ba za ta taba alkur'ani ba wala dukhulu masjidin wa alai wala dukhulu masjidin haka ba za ta shigo masallaci ba a gani hatta da wannan hadisin da ya zo na na umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a hutar da budurwi da 'yan mata da zuwa zuwa hilin idi hatta ga masu haila ai da aka umarce su lokacin da aka tayar da sallah aka ce su yi baya ba sai sun yi musharaka wurin sallah ba don su yi musharaka wurin addu'a ta musulmai shi ne nan mala ya ce wala dukulu masjidin shi kuma a wancan lokacin ba cikin masallaci ake yi ba a falfajiya ce a musalla ake zuwa a yi aiidi shi ne mala ya ce wala dukulu masjidin ba za ta shigo masallaci ba halin da take mai haila ya ce wa alaiha qada usomi duna salat duk abin da ta sha na daga azumi wajibinta ne ta rama shi adadin kwanukan da ta sha a cikin watan ramadan wajibi ne wajen watan ramadan ta rama shi kamar yadda ubangiji ya mata rangwame ya ce duna salati sai dai sallah ba a ce ba sai ta rama shi ba inan babu hirar rama sallah amma dai azumi za a rama shi ya ce wa ƙira'atuwa ja'iza idan ta koma gehe ta fara masaffa take karanta alƙur'ani karatun ta halaka ne babu wani haramci a kan shi amma dai kaga ai sabanin na mai janaba malam da ya kawo yake cewa mai janaba ba zai karanta ba wata aya ko ba zai karanta alƙur'ani ba sai wa'ansu ayoyi don neman me don neman don neman ta'awuz don neman tsari yake cewa wala ya hillu li zawjiha farjuha wala ma baina surratuha wa rukbatuha wa rukbataha yake cewa bai halatta ga mijinta ya amfani da ita a halin da take halin jini abin da yake tsakankanin cibiyarta da gwiwoyinta wannan bai dacewa mijinta ya tayi zuwa wannan amma dai wajen shi dukkan shi an mai dama a halin da take haila yace hatta taktasila har sai tayi wanka malam zai mana bayani kan wannan mas'ala yake cewa ya'ani annahu la yahillu lil ha'idi al umur al mazkur al umur al mazkuratu al tafsil al ati yace yana nihin malam lalle wannan abubuwan da aka zana bi halatta ga macen da take jinin haila a ce ta aiwatar da su na farko shine as-salatu was-sawmu ma qada'i as-sawmi duda salati shine yin sallah da azumi bai halatta ta aiwatar da su dalilin batta da tsarki an ɗauke mata wannan hukuncin har zuwa lokacin da za ta yi tsarki ita sallah ta rigayi ta sha amma dai azumi za ta rama shi ya ce faƙar ja a fil hadithi annahu sallallahu alaihi wa sallama ƙala tabbas ya zo daga hadisi hadisi ne wanda imamul bukhari ya hutar da shi dan zalar tsira da aminci allah shi tabbata a gare shi yana cewa alaisa idha hadatil mar'atu lam tusalli lam tusalli wa lam tasum yake cewa shin idan mace mace ta yi haila ai an ɗauke mata hukuncin yin sallah an ɗauke mata hukuncin yin azumi وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة الله قارى متى يرداء حديث دشما إمام البخاري يهترشي تكيتي وكنا نحيد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن من عين حيلة لوكة من زى الله صلى الله عليه وسلم ينارى يتي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سيا أمرتهم مرام أزمي أما ربا أمرتهم مرام صلى أولا شيكي تبتر دمك للي أرغاي أن ياهي مسسل sallah sun riga sun shata amma dai azumi za ta rama shi sai abu na biyu mala yake cewa tawaf kaga tawafi shi ma baya yiwa ga macen da take jinin haila ta aiwatar da tawafi li'annahu salatun saboda shi ma tawafi kamar sallah yake limaman ra'an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga hadisi wanda ya gabata hadisin abdullahi bin abbas wanda imamu tirmidhi da imamu daruqutni suka wutar da shi yake cewa at-tawafu salatun tawafi sallah ne illa anna allaha subhanahu wa ta'ala ahalla fihi al-kalam azab ya ce sai dai shi Allah ya riga ya halatta mana yin zance lokacin da muke halin yin tsawafi ya ce faman takallama fala ya takallamu illa bi khaire duk wanda zai yi zance a lokacin da yake halin tsawafi to kadda ya sake yayi annamimanci kadda ya kasance yayi giba kadda ya kasance yayi wa'ansu zance wanda ba su da amfani illa abin da yake da alkhairi an baka dama kai hira ku tattamna kan wa'ansu matsaloli lokacin da kuke halin tsawafi amma dai abin da yake bai dace ba shine maganganu wanda ba su dace ba bai halatta a ce mutum ya aiwatar da su abu na hudu shine masu mushafil qur'ani da na biyar abu na uku da na hudu masu mushafil qur'ani wa dukhulul masjid shine taba alqur'ani haka kuma da shiga masallaci shine mala ya kawo dalili suratul waqi'a yake cewa innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharuna alle wannan alqur'anin ba mai taba shi sai mai tsarki wannan lokacin bukumanta baya ba da muka zo kan mas'ala ta mai janaba mun tattauna akan wannan fahimtar malamai kan la yamassuhu illa al-mutahharuna bala ya istishhadi da wannan ayar kuma haka da wa'ansa hadisai da kai hadisin da Imam Ad-Darqutni ya kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tamassul qur'ana illa wa anta tahirun kada ka taba al-qur'ani sai halin da kake kana mai sarki haka da kai riwaya ta Abu Dawud yake cewa la uhillu la la uhillu masjida li ha'idin wala junubin bana halatta shigowar masallaci game da mutumin da yake da haila ko mutum da take ci halin haila ko kuma mutumin da yake halin mai janaba sai na hudu ko na biyar shine yace alwata fil farji shine saduwa da iyali inda yace wala yahillu li zawjiha farjuha wala ma baina surratiha wa rukbatiha bi halatta game da miji ya zoke wa iyallan shi halin da suke halin haila eh da abin da yake tsakankanin cibiyar ta zawwa gwiwoyinta amma dai koma bayan wannan dukkan su an bada dama shine mala ya kawo mana dalilin ayat da take cikin suratul baqara wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سنة تنبيك أكن مسألة جمد إيالي وند سكيت حالا هيلا يا يا منا إيا زوكي مسو كوكما آو كويا نيني حكمة شريعة أكنسو شيني أبنجزي يكي بينا منا إتا هيلا أين ينتا توتاتي أغزنتاتي يتي دنهاك فاعتزلوا النساء في المحيض كوكورتي وإيالنكو lokacin da suke halin masu haila nan al'aitizal ba kurum ka bar gida ba ka shafa musu layya ko kuma a ɗauke su irin yanda wa'ansu addinai suke yi yahudawa da kiristoci sun kasance idan ma tekunsa suna halin haila suna ƙaurace musu suna hutar da su a hutar da su daga gida lokacin kuma da ta gama sai a midota to addini ba haka ba fa atazilu da itizal nan bangaren harakar saduwa wannan wajibi ne ku kaurace wa iyallanku dan ba a baka dama ba a lokacin da suke cikin halin haila yace wala taqrabuhunna hatta yaqahun kadda ku kusance su da saduwa har sai sun yi tsarki yace fa idza tatahharna lokacin da suka yi tsarki fa atuhunna min haisu amarakumullah ku zo musu ta inda ubangiji ya umarce ku zo musu shine ku zo musu ta gaban su kada ku zo musu ta bayan su inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin lalle Allah yana son masu neman afuwa da rangwame masu yawan tuba a gunshi haka kuma yana son masu tsarki daga cikin musulmai daga cikin mummunai ko daga cikin mutane imam malik yake cewa inna salim bin abdullahi wa suleiman bin yasar su'ila anil ha'iri suleiman bin abdullahi da salim suleiman bin yasar da salim bin abdullahi sun tambaya akan mas'alar mace mai haila hal yusibuha zawjuha idza ra'at at-tuhra qabla an taktasila shin mijinta yana iya amfanuwa da ita bayan ta riga ta kammala haila kamin ta yi wanka faƙala suke cewa kenan salim bin abdullahi da suleiman bin yasar suke cewa la a'a ba zai sadu da ita ba hatta taktasil hasse ta yi wanka wannan shine hukunci na shari'a ya ce wa amma qira'atuha fi ghairil mushaf amma dai kaga karatunta a wajen alƙur'ani kenan ba tare da ta ɗauki alƙur'ani ba mahardaciya ce ko tana da wa'ansu surori wanda ta hardace mala ya ce faja'izun ala mashhurul mazhab halak ne akan mas'ala ko akan abin da ya shahara a cikin mazhabin imam malik kamar yadda qala imam bukhari qala ibrahim imam bukhari yake cewa imam daga ibrahim yake cewa la ba'sa an taqra al-ha'ida al-ha'idul aya yace ba wani laifi game da mai haila ta karanta alkur'ani ya ce wa min mawani ilhaidi aidan daga cikin abin da malam bai kawo ba daga cikin matanin shine nan malam mai sharhi ya dan ƙara yake cewa yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda mai haila bai halatta a aiwatar da shi a kanta shine at-talaqu shine saki a halin da mace take halin haila bai halatta mijinta ya sake ta shine idan ka saki kayi saki wanda yake na bid'a kuma saki ya zartu amma dai kana da laifi yace wa qad sakata an anhul musannif musannif malam bai ambata mana haka ba yace dalilin mu da muka kawo wannan mas'ala shine lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki iyallan shi Umar ya zo ya baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labarin lalle Abdullahi ɗan Umar ya saki matashi tana cikin halin jini. ya ce a lokacin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce ma Umar muruhu an yuraji aha wa yumsikuha hatta tatahur wa hatta tatahur yake cewa ka umarce shi ya medo da matar shi idan ya medo ta ya rike matar shi har sai ta yi tsarki wannan riwayar da shi malam ya kawo ya ce لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله, عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يراجع زوجته ويمسكها حتى تطهر وقد طلقها في الحيض من الله صلى الله عليه وسلم يا أمر عبد الله بن عمر يا مير دما تشي يا ريكي تحسي تاين سألكي سنن يسكيتا idan fil haidi wa gad- wa- wa- hatta tatahur sannan ya sake ta lokacin da ta shiga halin tsarki yace shi kuma a wannan halin wa qad talaqaha fil haidi abdullahi dan umar ya saki matar shi a cikin haila dan malam ya lakhashe mana hadisin shi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurci abdullahi dan umar shi eh, wa ya umurci umar ya umurci dan shi da yayi shine lokacin da ya sake ta tana cikin halin tsarki ya medo ta idan ya medo ta ya rike ta har sai ta yi wata haila bai dawa ta ba sannan idan ta yi tsarki sannan ya sake ta ya ce wannan shi ne sakin da ubangiji ya halatta saki yana kasuwa kashe biyu da kwai saki na sunna da kwai saki na bidi'a duk wanda kwai san ma'anar saki na sunna to kallama za ka ga miji ya iya sakin matar shi zai yi wahala miji ya saki matar shi galiban ma a kashi a kashi 100 kashi 90 zaka gani saki ne na bid'a ake yi menene saki na bid'a shine kurun mutum ya saki iyallan shi sawa'un ko tana cikin halin haila ko kuma a'a tana cikin halin tsarki a a- a tsarkin da kamun hailar ta tayi wanka ya sadu da ita idan kai hakan to shine ake kira da sa- da saki wanda yake na bid'a aga idan ka dauka na ɗaya in kana eh, yunkurin sakin iyallanka abinda za ka yi shi ne za ka kanka shawara lokacin da ta shiga cikin halin haila za ka barta ta yi hailarta ta yi wanka idan ta yi wanka daga wannan haila zuwa wata haila ba za ka dawa ta ba amma dai tana nan kuma ba ka furta mata saki ba sai ta sake yin wani wan- wata hailar ta yi tsarki sannan a lokacin nan za ka sake ta to ka gani kalla ma ka samu mijin da zai iya haƙuri yana rayuwa tare da iyallan shi a ce wata ɗaya in wata irin gaba ce an riga ya an sabka to kaga in dai za a yi hakan to lalle saki zai yi wahala to wannan shine irin shine ubangiji yake bayyana ya ayyuhan nabiyyu za tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ay talliquhunna fi halati tuhur ku saki iyallanku halin da suka kasance suna masu tsarki shi kuma tsarkin ba zai samu ba kamar yadda manzan Allah ya umarci Umar ya umarci dan shi shine ya rike matar shi ya medo ta wannan sakin da aka yi ya tabbatu yana cikin lissafi amma dai ya medo ta idan ya medo ta ta yi tsarki idan ta yi tsarki sannan ya tsaya ya jinkirta ta sake yin wata haila ta yi tsarki sannan in sha'a tsallakaha wa in sha'a amsakaha in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama kuma ya rike matar shi yace fa zalikun al-iddatu allati amara Allah biha aw kama qala yace wannan ita ce iddar da ubangiji yayi umarni akan ta kaga in dai za a ce ayi hakan to saki zai yi wahala a saki iyalai wallahu ta'ala alam sai malai ya ci gaba da fasali na gaba shine yake cewa faslun fin nifasi fasli wanda zai mana bayani akan jini na biki jini na biki shine jinin da yake zauwa bayan sakamakon aihuwa idan mace ta aihu to jinin da zake biyowa baya shi ake kiran shi da jini na biki to hukuncin shi hukuncin jinin haila shi ma babu azumi babu sallah in kwana nawa zai dauka to shi ma babu azumi babu sallah amma dai azumi za a rama sallah kuma ba za a rama ba shi ne malin Allah ƙara mai yarda ke cewa wani fasu kalhaidi fi mana'ihi wa aksaruhu sittuna yawman fa idan qata addamu qablaha walau fi yawmil wilada iktasalat wa sallat fa in awada addamu fa in kana bainahuma 15 yawman fa aksar kana sani haidan wa illa dhumma ila al-awwal wa kana tamaman nifas mala Allah ƙara mai yarda ke cewa kaga jini na biki hukuncin shi hukuncin jinin haila yake yanda ya mana bayani akan mas'ala ta jinin haila to haka shi ma jinin biki yake yace fi mana'ihi a wurin hana abubuwa mai jinin biki ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi ba tawafi ba ba za ta yi karatun alqur'ani ba za ta rike almushafi ba alqur'ani kenan kuma ba za a sadu da ita ba dukkan abin da ya hawo kan mace wadda take haila to ya hawo kan mace wadda take jinin biki hukuncin su hukunci daya ya ce wa aksaruhu 60 yauman a mazhabin imam malik shine su kwana 60 jinin biki yake amma dai umuman in muka dauka al'adance jinin biki bai huce kwana 40 amma dai a yanda a lokacin su suka aka aka, aka tambaye mata abinda galiban ma ake yi shine kwana 60 mafi makura ta kwanukan da yake dauka daga ranar aihuwa zuwa kwana 60 shine yake cewa fa idan qata addamu qablaha idan jinin ya tsaya ya yanke kamun kwana 60 a mazhabin imam malik yake cewa lufi yawmil wilada ko da a yinin da ta aihu kurum jini ya dauki ya ce to abinda za ta yi shi ne igtasalat wa sallat za ta yi wanka za ta ci gaba da sallatta da kai wadda ita haka Allah ya halitte ta wannan jinin bata san shi ba da zaran abinda ta riga ya ta aiwu abinda ya biyo baya kurum shi kenan idan ya dauke ya dauke wannan kwana 30 kwana 40 kwana 10 bata san shi ba to da zaran jinin ya dauke kenan yanzu hukuncin mai tsarki take za ta yi wanka kuma za ta yi sallah ya ce in ma tana iyawa ta yi azumi za ta yi azuminta sai dai a lokacin nan zai mata wahala saboda shayarwar da take yi saboda ita mai shayarwa an riga an ɗauke mata saboda jin tsoronta ko jin tsoron abin da take shayarwa mai ciki kuma saboda jin tsoronta ko jin tsoron abin da yake cikinta yake cewa fa'ina'awa da haddamu idan da jinin zai sake zawo zo mata fa'in kana bai nauma hamsata ashara yau ma idan ya kasance tsankanin yankewar jinin da dawowar shi kwana goma sha biyar ya ce fa'aksar ko kuma sama da haka ya ce kana sani haidan wannan jinin na biyu ba jini ba ne na biki ba jini ne na haila kenan lissahin haila za ta ne ba lissahin biki ba in dai aka samu kwana goma sha biyar ko sama da kwana goma sha biyar to wannan ba jinin haila ba ne ba jinin biki ba ne ba jini ne wanda yake na haila ya ce wa illa dumma ilal awwal amma dai idan ya kasance ƙasa da kwana goma sha biyar ne to wannan ma sai a haɗa shi da wannan kenan ɗan yankewa ne kamar yadda duk da yi bayani ba a baya ba mai haila ita ma jinin yana iya ɗaukewa ta yi ni ba ta ga jinin ba kuma ya sake dawowa saboda akwai nau'i'ika ko abubuwan da suke sanyawa a fahimci lalle haila ta riga ta ƙare yanzu lokaci ne wanda yake na wanka yanda sahabiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mata sun kasance suna aika wa Aisha al-qussatul bayda shine haro wannan me yake da suna abduka yace sai su sanya idan sun sanya sai su aika wa aisha ta leƙa musu shin jinin ya tsaya ko bai tsaya ba shine aisha take cewa idan idan kuka alqasatul baida kwar kunwa haka ko kunwa ko bushewar gaba kurum jini ya riga ya tsaya to ku yi wankan ku da watan tana kirdado a kwana shidda nake karewa da sahi in ta ganshi ya zo ko kuma ya zo ya dan dauke ya sake dawowa ko kuma a ta ga dorayi dorayin shi kaga wannan ayi a ce ba jini ya tsaya ba wajibi ne sai an tabbatar lalle ya riga ya dauke sannan ayi wanka to shine nan malam ya bayyana mana idan ya kasance tsakankanin kwanukan da ya dauke jinin biki da dawowar shi kasa da kwana goma sha biyar to za a mai hukuncin jinin biki kenan za ta ci gaba da rashin sallata da azuminta idan kuma ya kasance ya kai kwana goma sha biyar zuwa abin da ya ɗara akan kwana goma sha biyar to wannan lissahin haila za ta yi idan ta zo sai ta yi lissahin kwanukanta kwana nawa nike yin haila kwana bakwai nike yi kwana shidda nike yi idan ta yi lissahi wannan haila tana karewa sai ta yi wankanta wallahu ta'ala alam kenan ya ce wa kana tamamu annifas idan ya kasance kasa da kwana goma sha biyar sai ya kasance shine cikon lissahin jininta na biki shi kuma jini na biki muddar shi mafi mafi mafi nisa a masabin imam malik shine kwana sattan malik yake cewa annifasu huwa damul kharij inda alwilada abinda ake cewa jini na biki shine jinin da yake hutarwa hutarwa lokacin da ake aihuwa wa mawani'uhu ka wa mawani'il haidi abinda yake hanawa shine dai abinda malam ya ambata mana abubuwan da haila take hanawa yace kama marrat bi adillatiha wa aqallun nifasi la hadda lahu mafi karancin jinin biki bai da bai da wani haddi bai da bai da iyaka yace kal haidi kama haila aga mala ya bayyana mana mafi karancin haila tana iya zawwa duf'atan wahida kai tsaye jinin yazo shikenan idan ya dauke kurmun wankanta za ta yi da kai wadda ita halinta haka ne to shi ma jinin bikin yana iya zauwa bai da wani haddi akan haka yace fa idan qata anha walau fi yawmil wilada inda jinin bikin zai dauke koda a yinin da ta aihu ne to a lokacin nan ikata salatu wa sallat za ta yi wanka ta yi sallata wa yatiha zawjuha haka mijinta yana iya zo mata yace fa in tamada bi haddamu idan jinin ya zarce yace fa addat 60 yawman sai ta lissafa kwana 60 ana yi yau kwana ɗaya biyu uku har aka kai kwana sattin jini yana zauwa ya ce to abin da yake kanta shine sai ta yi lissahin sattin innan idan ta ƙare ya ce to sai ta yi lissahin abin da yake gaban sattin na innan istihada ce jini ne wanda yake na rashin lahiya kaga ai can ya bayyana ba kwana goma sha biyar bayan kwana goma sha biyar hemi lissayin jini ne wanda yake na istihada ko nan kuma ishi kuma idan ya kasance jini ne na biki kwana sattin sai a yi lissahin jini ne wanda yake na haila na na na rashin lahiya ya ce alama a fadal istikra'u min ahwalin nisa na daga abinda muka samu na daga bibiya na abin da yake wakanuwa da mata yake cewa fa ina awa da haddamu ba da yin qita'iha idan jini ya sake komo mata bayan ya riga ya dauke wa qabla 60 kamun kwana 60 takattarakati salat yace za ta bar sallah wa in kana bayyana da maini 15 yawman idan ya kasance tsankanin jinin guda biyu kwana 15 ne yace kana sani haidan na biyu sai ya kasance haila li'anna aqalla turi 15 yawman yace saboda karancin kwanuka na haila shine kwana 15 wa illa dhumma ila al-awwal in ba haka ba kuma sai a hada shi da jini na biki wa kana min tamamin nifasi sai ya kasance cikon jini ne na biki kenan yace lissahin kwananta 60 wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen fasalin abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amina arziki na nesa da na kusa da ke bara adda muna fatan kowa ubangiji ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali muna fatan ubangiji ya baddala mana da wafi alkhairin shi kuma ya yi wa rayuwa albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka iyaye da amina arziki da suka gaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya wasa'a musu cikin kabarurrukansu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljanna ta firdausa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk